ga wata ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 daga birnin makka zuwa madina wanda ya daidai da yau goma ga watan uku shekara ta 2026 miladiya domin ci gaba da gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma da muke a wannan masallaci na marka masjidil huda da ke wannan gari na dauraji ra katsina state a yau insha Allah za mu ci gaba daga ayoyin da muka ɗauki tsawon kusan kwana biyu muna tattaunawa da su insha Allahu wanda za mu ɗauraya su a yau mu gama domin mu sadar da abin da juna zuwa gaba insha Allah na'am malam bi Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأذلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا
na'am ubangiji Allah madaukakin sarki a cikin waɗannan ayoyin da muka kasance muna tattaunawa yace inna allaha la yaghfiru an yushraka bi hakika Allah madaukakin sarki baya gafartawa idan aka mutu ana shirka da shi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yana gafarta abin da bai kai laifin shirka girma ba liman ya sha'u ga wanda ya so wa mai yi shirik billah dukkanin wanda ya shirka faƙaɗi dalla dalalan ba'idan haƙiƙa ya ɓata ɓata wanda yake mai nisan gaske Allah ya ci gaba da cewa iya da'una min dunihi illa inathan ai ma ya'buduna min dunihi illa inathan ba kowa suke bautawa in ba Allah ba face gumakansu masu sunan mata wa iya da'una illa shaitanin marida kuma ba kowa suke bauta wa ba in ba shaidan wanda yake mai taurin kai ba ya'iduhum wa yumannihim shaidan yana musu alƙaura kuma yana sa musu dogon buri da dogon fata ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum shaitanu illa gurura nan ne kuwa la'anahu Allah Allah madaukakin sarki yace Allah ya la'ance shi ko kuma Allah ya la'ance shi wa ƙwala shaidan ya ce la'attakhidanna min ibadika nasiban mafrudan lalle sai na riƙi wani kaso ƙayyadadde daga cikin bayinka haka ya gaya wa Allah ya ce wala udillannahum kuma lalle sai na ɓatar da su wala umanniyannahum sai na dinga sa musu dogon buri da dogon fata wala amurannahum fala yubattikunna adanal an'am sai na dinga umartar su lalle suna gutsutsire kunnuwan dabbobin gida wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah kuma tabbas sai na dinga umarta su suna canza halittu na Allah madaukakin sarki kamar yadda muka yi bayani a jiya wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah Allah ya ce wa may yattakhidhi shaytana waliyan min dunillah dukkanin wanda ya riki shaydan a matsayin masoyi majibinci majibincin lamari ba Allah ba faqad khasira khusranan mubinan haqiqa yayi hasara hasara mabayyaniya ya'iduhum maymandihim shaydan yana musu alƙawari na ƙarya wayumandihim kuma yana sa musu dogon buri dogon buri na doguwar rayuwa na tara dukiyoyi na kaza na kaza ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghururan ba komai shedan yake musu alkawari da shi ba in ba rudi na ƙarya ba ulaika ma'wahum jahannam waɗannan su ne makoman su jahannama wala yajiduna anha mahisa ba za su samu wajen kaucewa wannan wuta din ba kamar yadda muka sha bayani a baya to waɗannan ayoyi yan uwa mun dan kwana biyu a kansu kuma insha Allah a yau za mu karkare mu yi gaba dangane da abin da a ya sawwaka a jiya idan za ku tuna ko in ce gabanin jiya mun tattauna dangane da abin da ya shafi shirka mun tattauna dangane da yadda suke kiran waɗannan allolinsu masu sunan mata lata da manata da uzza an gane da kyau sannan da yadda shaidan yake masaluwa ya shiga cikin waɗannan gumaka nasu sannan muka shiga yadda shaidan ya yi alkawari ya ci alwashi wa Allah cewa lalle sai ya fizgi sai ya ja wasu kaso ƙayyadajje ko wani kaso ƙayyadajje daga cikin ainihin wato bayan Allah ya zo ya halakar da su ya ce wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adanal an'am mun yi bayanin me ake nufi da gutsutsura kunnuwan dabbobin gida da zai umarce su su yi sannan mun yi bayani na abin da ya shafi umartar su da zai su dinga canza halittu na Allah madaukakin sarki ba sai mun ƙara yin dogon muraja'a din ba abin da kawai ya rage na abin da ya shafi umarnin da zai musu na su dinga canza abin da ya shafi halittu na Allah maɗaukakin sarki mun kawo tafsirai kusan kamar haka muka ce na farko su dinga canza fitra ta Allah maɗaukakin sarki wanda aka halicci mutum akan addini su canza shi ko shedan ya sa su canza shi ko dai ya zama ba yahude ko ba nasare ko ba majuse ko makamancin haka ko kuma ya zama akan ainihin addinin a dinga sassake shi ana canza masa kama ta wata fasalin na daban dukkanin zai ɗauki ma'anar umarnin da shaidan zai bayar domin a dinga canza wannan khalqillah halitta ta Allah madaukakin sarki ko kuma abin da ya shafi ainihin wato castration da jiya muka yi magana na alhisa'u ko kuma abin da ya shafi na mutane ko kuma abin da ya shafi canja wata gaba ko wani halitta ta dan adam da dai jiya mun tattauna abin da ya sawwaka ba sai mun maimaita ba ayat tana da fadi wasu ma sun kawo abin da ake nufi da wannan aya shine abin da ya shafi abin da na jiyan ya rage ba mu kawo ba kenan suka ce abin da ake nufi da wannan shine abin da shaidan ya magana akan cewa zai dinga umartar su su dinga canza halittu na Allah maɗaukakin sarki ma'ana halittar wata da rana da tauraro da Allah maɗaukakin sarki yayi da kuma abin da ya shafi duwatsu da wuta da makamancinsu daga cikin almakhluqat ababen halittu da Allah ya halicce su domin a dinga lura a dinga amfani da su to sai kafirai su dinga canza musu kamanni su dinga canza musu salo maimakon Allah ya sanya wannan rana da wata da tauraro da duwar watsu da rana da wata da wuta da kaza da ruwa domin a samu a dinga lura da kuma alfanu amfanuwa da su to su kuma sai abin nan sai kafirai su zo su dinga bauta waɗannan abubuwa ɗin to canza wannan al'amari shedan ne ya sanya suka canza wannan shine cikon abin da ya kamata mu sadar da shi dangane da wala amurannahum fala yughayyiruna khalqallah ina fatan fahimta a dunkule yan uwa daga ƙarshe abu guda biyu a ƙarƙashin waɗannan ayoyin shedan in ba ku manta ba mun ce ya ce wala udillannahum lalle wallahi sai na batar da su wala umanniyannahum kuma sai na dinga sa musu dogon buri batarwar shedan yan uwa kala kala ce yana da hanyoyi kala kala da yake sanya wa yan adam su zo su dinga bata su bace wa abin da yake na hakikanin hanya akwai wasu hanyoyi da nake so mu dan lura da su watakila idan mun haska su za su taimaka wajen sanin hanyoyin da shaidan yake amfani wajen batar da mutane wanda in kayi tsinkaye ka gane su watakila za mu iya nesantar waɗannan hanyoyi ɗin amma tabbas ya ce wala udillannahum sai na dinga batar da su to batarwan ta hanyoyi ne mabambanta akwai wasa'il akwai khutuwat nasa domin Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaitan kada ku dinga bin ainihin wato hanyoyin shedan hanyoyin shedan na bata suna nan da yawa akwai hanyar da yake bi wajen batar da mutane bayan Allah hanya ta farko wanda shine zai dinga bi a sannu at-tadarruj fil idlal ko fil dinga bi a sannu wajen batar da bayan Allah shedan ba zai zo lokaci guda ya ga mumini kawai ya zo ya batar da shi lokaci guda ba a'a zai bi a sannu ne zai bi a sannu a sannu har ya kai ka inda baka yi tsammani ba saboda idan ya ce lokaci guda wani lokacin abin mutum zai je abin gingirin amma idan ya zo masa ta guri kaza ta guri kaza ta guri kaza to sai ya batar da shi ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ya ambaci wasu hanyoyi guda shida wanda shedan haka yake tafiya gradually gradually haka idan nan bai ba sai ya dawo nan idan nan bai ba sai ya dawo nan har ya samu shi dai ba zai taba sanka da wani alheri ba abu na farko abinda shaidan zai so ga bayan Allah shine kafirci alkufur sai so ya hanyarsa ta farko kenan wajen batar da mutane ya sa ka zama menene kafiri ga baki daya idan ya ga yayi yayi ka zama kafiri ya kasa to sai ya zama mataki na biyu sai ya zama bid'a ka san ita bid'a ta yi kama da addini amma kuma ba, ba addini ba ne yinta ba zai samu kamai ba sai kuma wa'idi narko akan wannan abin da ya aikata ina fata mun fahimta to shedan yana son bid'a kwarai da gaske domin yana kawatawa mai ita ya ga ai kamar addini ta yi kama da addini amma kuma ba addini ba ne to idan shedan ya ga ba zai iya mayar da mutum kafiri ba to sai ya biyo masa ta bid'a a cikin addinin ne zai kirkiro ko ya zama ɗalibin ilimi ne ko malami ne gashi abin da fa nake yi abu ne mai kyau zan samu lada da kaza amma kuma Allah da manzansa ba su shari'anta ba muna da hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad ko kuma man amila amalan laysa menene man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad wanda ya aikata wani aikin da babu umarnin mu inji annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan al'amari abun mayarwa ne gare shi ba za a karba ba to kaga shedan yana son wannan abu kwarai da gaske ko dai ya zo maka ta hanyar kafirci idan bai samu ba sai ya koma bid'a idan bid'an ma ya kasa samu ya batar da kai ta wannan bangaren watakila ka sha sunna ka fahimci yadda za ka bullo masa to sai ya tafi mataki na uku mataki na uku shine kabira min kaba'ir ma'ana manya-manyan laifuffuka sai ya zo ya dinga kawata maka yu ai baka kafirci ba yu ai baka bid'a ba yu ai baka kaza ba sai ya zayyana maka wasu ayyuka na sharri ina fata mun fahimta wannan shine kabira min kaba'ir idan ita ma ka haye wannan manya-manyan laifukan to sai ya dawo mataki na hudu waɗanda su ne as-sagha'ir ƙananan laifuffuka wannan ƙananan laifuffuka sai kaga yo kai da baka shirka ba kai da baka shan giya kai da baka zina kai da baka caca kai da baka cin riba kai da baka kaza kullun sallah masallaci kana kaza kana yo dan dai ka dan yi dan lamamu dan sagha'ir Allah ma ya ce illal lamam alladhina yajtanibuna kaba'iral ithm wal fawahisha illal lamam in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima ko madkhalan karima eh ta biyo maka ta wannan bangaren musamman in mutum ne da dan karatunsa yayi ta yi wa kansa tawilance tawilance ai ga abin da ake nufi to shedan yana taya ka wannan tawilin kwarai da gaske an gane da kyau to sai ya zo maka ta hanyar ka aikata waɗancan saga'ir ɗin kana aikata saga'ir ɗin can to lalle za ka ga ka tsinci kanka a kaba'ir kana aikata kaba'ir wato steps ne mataki-mataki ne kamar yadda za mu ji daga ƙarshe insha Allah idan ka tsallake wannan saga'ir ɗin ka fi ƙarfin shaiɗan bai ɓatar da kai ba to sai ya zo maka wajen shagalantar da kai akan almubahat abubuwa waɗanda suke halal ne an gane da kyau halal ne ma'ana shi aikata mubahi babu lada ba zunubi a kansa sai dai idan ka yi da niyyar samun lada to za ka samu mai ladan wannan abin shan ruwa ko cin abinci akwai lada wajen shan ruwa da cin abinci a karan kan tsurar shan ruwa da cin abinci mubahi ne ko kuma hawa mota babu duk mubahi ne ko kuma sa sutura mubahi ne ina fata fahimta to amma kakan amfani da mubahi din nan bari na sha ruwa don na samu kwanji da karfin yin ibada bari na ci abinci na koshi don na samu karfin yin ibada bari na hau mota don ta yi saurin sadar da ni wajen karatun tafsiri ina fatan fahimta kaga ka canza mubahi ka amfani da shi wajen menene wajen aiki mai kyau to shi shaidan sai ya zo maka ta hanyar abin da yake mubah ya shagalantar da kai kawai ka takaitu akan mubahi ba za ka je akan abin da yake na sunnoni na wajibabu da makamancin haka ba idan ya ga bai samu dama a nan ba to sai ya zo ya shagalantar da kai akwai abin da ake kiransa al-mafdul da al-fadil al-mafdul abu ne mai falala amma kuma akwai al-fadilu wanda ya bi shi falala akwai almarjuh akwai rajih akwai marjuhi wanda aka rinjayar arrajih wanda ya fi shi karfi ina fata mun fahimta sai ka ce a to duk dai wannan ba sabani ne na malamai ba kuma wannan ma shi ma akwai ra'ayin malamai don dai an ce marjuhi ne to me dole sai na dau rajihin to hanya shedan ce ina fata mun fahimta ko kuma ka ce wannan ai mafdul ne shi ma dai akwai akwai falalar ko babu akwai to sai ya sa kai wannan ka bi wancan fadil din ku gane inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwan duk wata hanya da zaka samu alheri to sai ya bi ya toshe ta shi dai kawai abin da baya so ka samu alheri duk yadda zai samu ka samu tsiya ka samu bala'i to shi shedan abin da yake so a koda yaushe kenan an gane da kyau ka duba koda wajen al-mafdul da fadil din dukkanin su abu ne mai kyau guda biyan to amma ɗaya yafi sai ya zo ya sama maka abin da bai fudin ba ina fata mun fahimta in ba ku gane ba dan Allah wani ne ya zo gashi zai maka kyautar mota kira sabuwa 2020 nawa muke ne aha kaji an faɗa latest malam 1 ko ga ta nan 2026 da kuma wata can yan 80s ma aka yi ta a nan gurin dan Allah kai wanne zaka fi so wanne ne al-mafdul wanne ne al-fadil an gane da kyau wanne ne tafi latest wacce take 2027 waccan kuma yan 80s ko kuma yan baya kaga dole wanda zai ce wannan shine fadil misali ne kawai to shedan sai ya so maka ka dau waccan wacce take tsohuwar wacce kullun kwana baka da kai kullun cin taya kullun cin kaza ba zai bari ka hau wannan mai numfashin ba saboda makiyin ka ne an gane da kyau duk wani aikin alheri da ya san wannan akwai ci gaban ka ne to sai ya dan kwafar da kai ka tsaya inda kake ba zai taba san ci gaban ka ba har abada inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan to haka yake to idan ka bibi waɗannan matakai guda shida da ibn al-qayyim ya ambato su zai zo maka babban abin da yake so kafirci to amma sai ya zo maka ta hanya ta farko kai mai addini ne to ba za a tafi kai tsaye kafircin ba wataƙila zai ja ka ja za ku yi fafata a wannan to bari ya zo maka ta hanya ta farko malam ne ko almajiri ne to sai ya zo maka a to wannan ai an fihi ƙaulani a zancen nan akwai zance guda biyu a matsalan nan akwai khilaf a cikinta akwai rajihi akwai marjuhi to duk wanda ya dinga bibiyar marjuh ya dinga bibiyan abin da ba shi da dalili duk da yana da magabata to wannan za ka same shi ya halaka daga ƙarshe saboda shi ɗan ne zai amfani da shi zai ta bibiyar waɗannan abubuwa waɗanda suke a marjuh abin da yake akwai rajihi ba shi ba ne rajihin al'amari an gane da kyau kuma za ka same shi yana bibiyar ina abin da yake al-mafdul wanda aka fifita shi a kullum ba zai samu abin da yake ya tsere ya yi rigegeniya ba to shi ɗan haka yake so in har kaga ka kama wannan hanyar to hanya ce min hutuwati shaitan hanyoyi na shaitan da yake batar da mutane ka gane a duk lokacin da aka ce ga aljanna to tsere kake ka ga ka kama kan kololuwar nan kake nema ba ka cewa a to mu ko dai a benin aljanna a samu ga aljanna maɗaukakiya kuma ga abin nan an gane da kyau duk aljanna ce amma in ana magana ku roƙi firdaus an gane da kyau in kana cewa bari mu roƙi kaɗan to kaɗan ɗin ma sai ta gagare ka gobe haka shaiɗan yake so to zai zo maka ta ɓangaren almafdud da alfadil idan ka wuce nan to sai ya muskuta wajen abin da yake mubahat ga abu nan zaka ce a to wannan ai mubahi ne me dan nayi ba komai bane ya halatta amma da zaka bashin watakila shine yafi kaiwa kololuwa kai wara'u akan wannan al'amari din ina fata mun fahimta to sai ya zo maka tana idan ya cika ta nan sai ya ƙara muskutawa wajen saga'ir ƙananan laifuffuka a to me ne don ka ɗan aikata wannan me don kayi wannan lamamu ne kaza to kana yi su kuma saga'ir kamar yadda muka faɗa kayi ɗaya kayi biyu kayi nan kayi nan su suke haɗuwa sai su zamo kabira minal kaba'ir an gane da kyau wataƙila ma sai ya kai ka zuwa ga abin da ya shafi bid'a daga bid'a sai a tafi abin da ya shafi kafircin gabaki ɗaya ya gama da kai yana da target a kanka kai kuma baka da target a kansa yana nan kullum safiya da dare yana ta kokarin ya zai tabbatar maka da waɗannan abubuwan kuma kowa da abin da ya dace da shi an gane da kyau to Allah ka samu fi karfin shedan wannan ita ce babbar hanya ta farko ta shedan wajen dilmiyar da batar da dan adam da yace wala udillannahum an gane da kyau sannan na biyu yana da hanya ta bangaren abin da ya shafi tazyinul qabih abu ne mummuna sai ya zo ya ta kawata maka shi malam wa taqbihul hasan kuma yazo ya munana maka abu mai kyau abu ne fa wallahi mummuna ne a shari'ance mummuna ne amma shaidan sai ya ta kawo maka wasu dalilai da zai sa menene ya kawata maka shi abu ne mummuna a kyakkyawa a shari'a amma sai shaidan ya kokarin ya munana maka shi nan kyakkyawa ne ya kokarin ya munana maka nan mummuna ne kokarin ya kyautata maka shi ya ce mai kyau ne wannan aiki ne na shaidan ina fata mun fahimta abinda zaka sani shine alhasanu ma hassanahu shar wal qabih ma qabbahahu shar ba wai alhasan ma hassanahu shaitan ba wal qabih ma qabbahahu shaitan abadan kuma ba wai alhassan ma hassanahu al'aqal ba wal qabihu ma qabbahu al'aqal duk wannan hanya ce ta shedan an gane da kyau kada ka zamo abin da yake mai kyau da rashin sa wai yana komawa ne ga hankali to wannan hankalin karshen sa zai koma zuwa ga shedan ne ka yadda dan uwa alhassan ma hassanahu shar'u wal qabihu ma qabbahu ash-shar'u an gane da kyau duk wani abu mai kyau shine abin da addini shari'a ta ce mai kyau ne ko da kai zaka ce ba mai kyau bane haka abu mai mummuna shine abin da shari'a ta ce mummuna ne ko da kai a gurin ka mai kyau ne menene wannan aya ta ce afaman zugina lahu su'u amalihi fara'ahu ina fata mun fahimta to wannan hanya ta biyu ta shedan kenan sai na uku shedan yana da alƙaura na ƙarya da yake wa mabiyansa da kuma dogon buri al'amani kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ce ya iduhum wa yumannihim yana musu alƙawari kuma yana sa musu dogon buri wannan harka ce ta shaidan yayi ta maka alƙawuran da wallahi na ƙarya ne ash-shaytanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim shaidan a koda yaushe idan kai mai dukiya ne to sai ya sa maka alƙawarin talauci ya zaka kai ka ciyar da wannan dukiya kana ciyarwa yadda fetur ɗan na yake tashi yaƙi fa ake a gabas ta tsakiya wa ya san gobe za ta haifa ya ta maka wannan karatun shaidan na ƙarya ya idu kuma alfaƙar kana bayarwa za ka tsiya ce kana bayarwa yaushe ya je ya fita ya nema mana kai ma gumin ka kasha don me ba za ka je ka sa ka ƙara investing yau wannan kuɗi da za ka bayar maimakon ka je ka ƙara waccan harka taka ya fi ka zo ka bashi ka kashe masa wando kaza wallahi shaidan ne ina fata mun fahimta ana ganewa ‘yan uwa wannan shine alkawarin talaucin da yake yi wa waɗanda suke da irin wannan tunanin a shaitanu ya ido kuma alfaƙar wa ya murukun bilfasha kuma ya ta muku umarta ku da abin da yake aiki na alfasha Allah ya ganar da mu sannan kuma da sa dogon burace-burace dogon burace-burace kamar yadda imamul bagawi ya faɗa shine mutum zaka samu yana ta lissafe-lissafe yana ta bugawa yana ta ƙarawa yana ta shafewa yana ta ƙara lissafi akan rayuwarsa amma bai san gobe zai mutu ba yana ta dogon buri amma bai san ashe dab yake da kabarinsa ba musamman lokacin da zaka ji yau an ce ka tashi lafiya lafiya gobe kuma ka ji an ce e kana ina sai kabari wani dukiyarsa yakan shedan yakan amfani da ita ya manta da mutuwa da kabari malam wani mulkinsa saboda dogon bore shedan yakan shigo shi ta nan ya manta da mecece lahira ko kuma ma mutuwa banda haka wallahi al'azim wasu mutanen sai kai mamakin dan Allah wai kun yadda da za a tashi kiyama wani fa yana ganin in ka mutu kawai watakila dukiyarka ce ba ta kai ka iya samun maganin da za ka sha ka rayu ba wani yana ganin wannan hisabi da ake cewa za a yi duk bogi ne duk zance ne kuma wallahi sai an yi yadda ka ga wanka ko kaninka ko mahaifinka ko mahaifiyarka ko ɗanka ko ɗanku ya mutu kun binne shi wallahi kuma haka za a binne ku kuma haka za a yi hisabi haka za mu tsaya gaban Allah wannan babu ja babu shakka ko dar a cikin wannan al'amari ina fata mun fahimta to ya kamata mu san wannan mu rage dogon buri duk lissafe lissafan da zamu ba a hana mu mu takhtiti mu planning ba amma ka sani duk planning din da zaka yi ka dinga tuna hadimul ladzat me yanke maka wannan jin daɗi ɗin a koda yaushe idan kana tunanota to imaninka zai increasing zai ƙaru zai sa ka rage wasu ayyuka na ba daidai ba amma shaidan shine yake damalmala cikin tunaninka ya zo maka ta hanyar cewa ai kai kake da dama don haka ka dama dukiya ce mulki ne kai duk abin da za ka yi lokacinka ne tenuwa ɗinka ce e kai duk abin da za ka yi lokaci ne kuma ya idu huma yi mandihim ya nemi musu alkawari na karya kuma yana sanya musu dogon buri wanda ba za su je ko'ina ba suna cikin wannan dogon burin kuma sai ka ga shaidan ya zo ya rabu da su lokacin da za a ɗauki wannan rayuwar tasu kuma sai mutum kaji yana cewa a taimaka daidai da taƙi ɗaya a da shi gidan duniya domin yi wani aiki hatta idan ja a ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'mal la'alli a'mal salihan fi ma tarat qala kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim darzakhun ila yawmi yub'athun ina fata fahimta don haka yan uwa mai aiki musallalle shedan muna yi yana yi kuma shi ba zai gajiya ba to dan menene mu za mu gajiya to yana da wannan hanya kwarai da gaske ya sanya maka alkawari na ƙarya ya zo kuma yana sa maka dogon buri irin fa haka shine yayi wa annabi adam alaihissalatu wassalam da nana hawa wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin fadallahuma bi ghurur ya dinga musu rantsarantse ya dinga musu dogon buri bana nuna muku hal adullukuma ala shajaratul khuldi wa mulkin la yabla bana ba za nuna maka ainihin wato wata bishiyar da in ka ci zaka samu tabbaci ba mulki ba zai kare ba an gane da kyau haka ya dinga samu su wannan dogon buri ya dinga rudar su kamar yadda alkur'ani a gurare da dama yake ta yin bayani amma da ƙarshe kaga fa'azallahuma shaitanu an hafa akhrajahuma mimma kana fi haka shaitan ya zo ya zamar da su suka yi sanadin fitowarsu daga gidan aljanna to don haka babu da babban maki sama da shaitan hanya ta hudu kenan ko da shaitan yake bi wajen dilmiyar da bayan Allah shine batar da bayan Allah cikin abin da yake na soye-soyen zukata ko dai ya zo maka ta ɓangaren ashahawat ko ashubuhat ashahawaat soye-soyen zukata ashubuhat shubuhohi ina fata mun fahimta dukkanin waɗannan kowace tana buƙatar dogon bayani amma dai za mu ɗan haska kawai mu ce saboda yanayi na lokaci in aka ce ashahawat soye-soyen zukata zuciya an gina ta akan san wasu abubuwa da dama zugina linnasi حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ababen da aka ƙawata wa ainihin wato mutane sha'awance-sha'awance na gidan duniya zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i ko dai mata walbanina ko ‘ya'ya walƙanatiril muƙantara ko kuma dukiya mai tarin yawa min adh-dhahabi wal fidda na daga zinare da azurfa wal qanatir al muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl al musawwama da kosassun dawakai wal an'am da kuma dabbobin gida wal har da abubuwa na gona gaya min anan menene zai fita na daga cikin sha'awance sha'awancen da ba mu burin a cikin nan ba a ce maka in ka so waɗannan laifi ba ne amma ka so su daidai gwargwado yadda shari'a ta ce maka ka so su amma shaidan yakan zo mana wajen dilmiyarwa ya dilmiyar da mutane wajen harka ta sha'awa ta mata harka ta 'ya'ya harka ta dukiya harka ta kaza ya sa maka son zuciya kana ji kana gani ka bata a wannan bangare din kowanne akwai misalai ko maudu'i ne a karan kansa haka ta bangaren abin da ya shafi shubuhat ya zo maka ta shubuha an gane shubuha abubuwa abu ne wanda sai ka zaci haka yake amma dodorido ne a zo maka da misconception akan wannan gaza ne amma kuma ba haka yake ba an gane da kyau to shedan yana da wannan hanya ta dilmiyarwa ta abin da ya shafi ash-shahawat wa shubuhat Allah ya gane da mu musamman ta bangaren abin da ya shafi yau abin da aka jarabce mu da su musamman ta bangaren ash-shahawat din nan wato waƙe-waƙe da raye-raye da kaɗe-kaɗe da abubuwa na social media da muke gani da fina-finai masu dogon zango da marasa dogon zango duk waɗannan fa an fito ne haka domin a kawar da tunanin mutane daga haƙiƙanin bauta ta Allah e zuwa a bauta wasu mutanen na baka sani ba a su zamo kai bauta mana saboda dukkanin wanda zai shagalantar da kai daga bautar Allah ya zama maka ɗagutu ya zama maka ɗagutu ya mantar da kai Allah ya mantar da kai mai mutuwa ya mantar da kai mai hisabi ka zamo kamar shi kake bautawa yanzu mai makamu hisabi awanni nawa kake ba wannan wannan abar waya awanni nawa kake bata kuma dan Allah awanni nawa kake bawa alqur'ani dan Allah kai makanka hisabi kana karanta qur'ani kana bude fefofinsa kamar yadda kake janyo notifications din wayanka ma'ana kana ya za ka yi muƙarana tsakanin wayarka da ƙwar'aninka ya za ka yi muƙarana tsakanin ibadarka da wayarka yau wani idan aka ce masa wayarsa 24 hours ba ta hannunsa sai ya yi kamar zazzabi haka ne ko ba haka ba to ya kuma ƙwar'aninka wallahi ya manta rabansa da ƙwar'ani ya tsakaninka da zikiri ya manta shaidan ya galaba a kanka wala udillannahum batarwa ce ta shaidan ta waɗannan kafafe na sada zumunta dan uwa baka sani ba yana daga cikin sanya sha'awance sha'awance ina ma dai a ce ka mai da waɗannan ɓangarori kana amfani da su ta hanyar abin da ya dace amma da yawa mun san abin da yake faruwa Allah ya ganar da mu dan haka hanya ta bakwai yan uwa ko ta shida a ta biyar da shaidan yake zo wa mutum ya batar da shi zai zo maka a ɓangaren wato nasiha ce amma kuma ta ƙarya ko dai wannan nasihar ta bayyana ga wani mutum amma mutumin nan shedan ne ai kun san akwai shedanu mutane shedanu na aljanu wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhruf al-qawli ghurura walau sha'a rabbuka ma fa'alu fadharhum ma yaftarun akwai shedanun mutane akwai shedanun aljanu zai zo maka kamar mai maka nasiha ne amma wallahi tataccen makaryaci ne tataccen mugu ne dilmiyar da kai yake wai yana maka nasiha ne akan yadda zaka mora dukiyarka akan yadda zaka ji daɗin duniya akan yadda zaka batar da ita akan yadda zaka zama cikakken tataccen ɗan duniya ka guje shi shaidan ne ina fata mun fahimta to yana da wannan hanyar yayi amfani da wasu domin su zo da sunan nasiha ko shawara kai wannan talakan zaka saurara talaka wannan wannan abin da kake na alheri wallahi za su talautar da kai mutane da kake ganin su ina aika rabu da su kaza da kaza kaza da kaza idan akwai mai ma haka to ka guje shi shedan ne ina fata mun fahimta kada a raba ka da qur'aninka kada a raba ka da bayin Allah kada a raba ka da mutanen kirki kada a raba ka da masoya ainihin wato addinin musulunci hanyar sa ta shida da shedan yake amfani wajen dilmiyar da batar da bayin Allah shine abin da ya shafi kamar yadda muka faɗa shubuhohinta da bid'o'i kamar yadda muka faɗa a sama ba sai mun maimaita ba na bakwai akwai abin da ya shafi a shagalantar da mutum da abin da yake na mubahat da muka faɗa a ɗazu ya dinga nuna wa mutum ya dilmiya a cikin wannan ai halak ne ba komai ba ne ba haramta maka ba to wannan dilmiyar wadda zai maka sai ka zama ka tsinci kanka a cikin kana barin sunnoni sannan ka bar wajibabbin ma al'amura ba ka yi tsinkaye ba shaidan ya ci galaba a kanka sannan kamar yadda muka faɗa yakan yi amfani da mutane ya amfani da mutane domin su zo maka a matsayin su mataimakanka ne amma mataimaka ne na sharri ba za ka samu abin da kake so ba yan uwa akwai hanyoyi na hutuwat na batarwa da shaidan yake amfani da su da yawa ba lacca muke ku ko wannan babin kawai muna dan haskawa ne a karkashin wala udillallahu ina fata mun fahimta magani kadai da zamu bayar na waɗannan cututtuka don dukkanin su cututtuka ne daga cikin babbar maganin da zai maka wancan maganin cutar ko cututtukan shine alisti'azatu billah wal'itisamu bihi ma'ana ka dinga roƙon Allah maɗaukakin sarki idan ka ji haka wata fizga ta shedan to wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun ka dinga neman tsarin Allah daga kan shedan kada ya rubta ka kada ya ci galaba a kanka wallahi sai kai da gaske annabin Allah annabi Adam kai ka san ba za ka taba kanka hada kanka da annabi Adam ba amma ka duba yadda ya dilmiyar da shi ya amfani da shi sai da ya sababin fito da shi daga gidan aljanna kuma aka ci gaba da fafatawa to ina ga kai a yau ina ga mu a yau dole sai mun hada da roƙo na Allah maɗaukakin sarki shine kaɗai abin da zai mana maganin wannan muguwar halitta ɗin in ba haka ba ba za ka taɓa fin ƙarfinsa ba ana hakaituwa imamu ahmadu muhammad rahimahullahu ta'ala lokacin imamu ahli sunna ai an san imamu ahmad ko yawwa lokacin da ya zo rashin lafiya na wafatinsa na rashin lafiyan da ya yi rasu idan ya suma sai aje in ya farfado ko kuma idan yana cikin rashin lafiyan sai aje yana cewa har yanzu har yanzu da saura har yanzu da saura lokacin da ya farfado ake tambaye me ya faru sai yake cewa ai shedan ne yake zuwan masa ya dinga cewa sa ai kam kai galaba akai na ibn hanbal ka ci nasara a kaina na yi kaza na so na dilmiyar da kai amma kai kam kafi karfina kafi karfina shi kuma imam ahmad bin hanbal yana cewa har yanzu da saura har yanzu da saura da kawai yana ce a to ni din na wasa ne dama to ya samu abin da yake so amma sai Allah ya masa gam da katar yake cewa har yanzu da saura har yanzu da saura yau da irin mu ne ha to da ni sa'an ka ne ina fa ya baza riga da kaza da kaza to kana cewa kai sa'an sa ne ya zama ka zama shikenan abin da yake wato inda ka san kaidi da sharri na shedan wallahi da baka iya bacci ba to na haka mu danga neman Allah ya mana tsari da katanga karfe da ainihin wato wannan babban maki namu shedan abu na biyu ɗan uwa da zai mana wannan magani shine mu dawwama akan yin adkaru sabahi wal masa zikiran nan na safiya da maraice da yawan mu muna yi a cikin abin nan ko an iya su a cikin hisnul muslim a koma a maimaita su a dinga yi za su ba mu kariya da izinin Allah dangane da ainihin wato a shedan sannan abu na uku yan uwa mu zamo ko da yaushe bini-bini karatun alkur'ani mai girma dan Allah kada yini ya fito a ce ba mu karanta kur'ani ba yau da za mu ce bari mu ɗauki wayar kowa mu duba mu ga wane ne mai app na alkur'ani wani sai ka ga babu kur'ani kuma shi bai haddace ba kuma shi bai iya ba to ya zaka ka dinga kur'ani ba kai ba ƙur'ani ya kuma shaidan ba zai ribace ka ba dole ya ribace ka dole zuciyarka ta kunce Allah ya ce wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira kana san yalwar kirji dole ka dinga karatun ƙur'ani ka dinga samun tsari daga ainihin wato shaidan to ka karanta alƙur'ani musamman suratul baqara a gidaje mu yawaita karanta su ƴan uwa saboda tana korar shedanu tana korar aljanu ina fatan fahimta to wannan zai taimaka mana kwarai da gaske sannan abu na hudu ƴan uwa mu nisanci sabo sabo kake to ka nisance shi kai iltizami da aikin abin da yake na da'a wannan yana sa ka fi karfin shedan da izinin Allah abu na biyar ka canza abokai waɗancan abokan da da kuke yawon asha kuke yawo na ba daidai ba yanzu ka tuba ka gane hanyar daidai to ka canza su unguwa ce in kana da dama ka tashi ka bar unguwa ka canza environment da kuke wannan na laifin ka canza guri an gane da kyau saboda an ce zama da madaukin kanwa to za su shafa maka za su shafa maka farin kai kai ma ka samu masu farin kai na alkur'ani da sunna malam sai ka samu abin da yake na daidai amma in ba haka ba shi shedan yana da masu farin kan shar da yawa so suke a koda yaushe abu ya rima shedan a ainihin wato a sha kiɗa hanya ta shida yan uwa da za ta taimaka mana shine ghaddul basar idan nan mu dinga rintse shi Allah ya ce wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum a gaya mu'mine maza su dinga rintsa gannansu kamar yadda Allah ya umarci su ma mumine mata a gaya musu su dinga rintsa gannansu kada ka saki idanka akan komai zaka gani a'a inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula dukkanin sai an maka hisabi kuma zaka yi bayani gaban Allah Allah ka kiyashe mu na bakwai yan uwa mai toshe hanyoyin da za su ja mana shedan ya tasiri a gangan jikinmu abinda za su ja mana daga ciki akwai fushi fushi babbar kofa ce da shedan yake amfani da ita ya samu tasiri ya raunana mutum a karan kansa an gane da kyau mu rage fushi idan kana fada ana fushi ka ce ya uzu billahi minash shaitanir rajim idan a tsaye kake ka tsugunna ko ka zauna ko ka kwanta an gane da kyau duk wannan hanyoyi ne na warware fushi amma idan mutum ya fushi ya furza sai wani ya zo ya ce ka ji tsoron Allah kan ma ka haɗa ni da Allah to mutumin ne a halitta ce ina fata fahimta shedan ne ai baya so a ambaci Allah wato ka san idan shedan ya kunna wani ya kunna mutum to akwai lokacin da shi shedan da kansa fa mutumin can tsoro yake bashi akwai wanda ya kunna in ya kai cajin ya caju to shi kansa shedan tsoro yake bashi wancan mutumin tsoro yake bawa shedan ina fata fahimta menene wancan a cikin suratul anfal وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم قال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت فئتان نكص على عقبيه أه. وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله أن gane ba ma wannan nake so na ce ba ka matsalin shaitani in kala lil insani kfur falam na kafara kala inni bari'un mink inni akhafullah rabbul alamin wato in ya kunna mutum saboda shi mutum bai iya cajuwa ba in ya caju sai abin da ya fi na shedan din sai ce na ya ce kai ni nan ne iya destination dina ni dai ina jin tsoron Allah kai kam ka je ka aikata to shedan zai maka ingiza mai kantu kai kuma ba za ka samu mai kyau ba Allah kiyashe mu a na ƙarshe ‘yan uwa mu dage da addu'a domin fin ƙarfin shaiɗan in ba haka ba to ba mu da wata hanyar da za mu iya fin ƙarfin shaiɗan Allah ya sa mu fi ƙarfin shaiɗan mu yaƙi zuciyarmu mu bi abin da Allah maɗaukakin sarki yake so wannan shine ɗan abin da ya sauwaka a cikin waɗannan ayoyin ba don sun ƙare ba ya iduhum wa yumannihim wa ma ya iduhum shaiɗanu illa gururan ayoyin shaiɗan ma'arakar yaƙin ba zai taba karewa ba a cikin alkur'ani ko da yaushe kana buƙatar kai shahan kai cajin waɗannan ayoyi ka san a duk duniya ba ka da babban abin nan maha'inci maki kamar shaidan don haka kai ma fattakhidhuhu aduwan mu rike shi a matsayin maki Allah ya kiyashe mu Allah ka samu fi karfin sa armami Allah ya ce ayun gaba والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجدون له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل ومن يعمل من الصالحات من أو تبعا ومن يعمل سوءا يجز ومن به يعمل ومن يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله
ومن يعمل من ومن
ليس بأمانيكم نعم ساكو ليس ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب مم.
من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا مم.
ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا Na'am, Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya ce, Laisa bi amanikikum ko kuma gabanin nan, wallazina amanu wa amilu salihati a babin muƙabala, ma'ana bayan an ambaci ‘yan wuta, tunda Allah ya ce, Ula'ika ma'wahum jahannam waɗancan wanda shaiɗan ya ci galaba a kansu, ya ɓatar da su, ya umarce su suke kaza da kaza da kaza, Allah ya ce, Ula'ika ma'wahum jahannam waɗannan su ne makomasu ta zamo jahannama, wala yajiduna anha mahisa, ba za su samu wajen da za su kauce wa wannan wuta ba in ji Allah maɗaukakin sarki an gane da kyau to domin a kishiyance su haka ƙur'ani yake idan an yi zafi sai a yi sanyi idan an yi sama da kai sai a yi ƙasa idan an yi gabas don kada ka manta da baya sai a waiwayo dama idan an yi kudu sai a yi arewa idan an nitsa sai a fito tsan daure idan an ce wuta sai a ce aljanna in an ce fari sai a ce baki domin dai a yi muƙabala a kishiyanci al'amarin walladina amanu wa amilu salihati kuma waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari sanu da khiluhum jannatin ta jirimin tahtiyar anhar za mu shigar da su aljannatai wanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashinsu khalidina fiha abada za su dawwama a cikin wannan aljannatai ɗin har abadan abidina wa'adallahi haƙa wannan tabbaci ne alƙawari ne na allah tabbatacce wa man asdaku ko wa man asdaku wa ishmamu sadin sakinin qabla dalihi ka azdaqu zayin sha'a wartaha ashmula wa fiha wa tahta alfati qul fatathabbatu min athabt wal ghayr al bayan tabaddala izuwa karshe ma'ana akwai ishmami anan hamza da kisa'i sai ya ce wa man asdaqu sai ya ce khalaf sai ya ce wa man asdaqu ina fata mun fahimta wai wane ne yafi Allah gaskiyar zance babu shi laisa bi amalikikum ba wai al'amarin ya danganta da burace-buracenku ba ne wala amaniki ahlul kitab kuma ba wai ya danganta da burace-buracen yahudu da nasara bane Mm-mm. al'amarin yadda yake mai ya'mal su'an dukkanin wanda ya wani mummunan aiki yujza bihi za a sakan ya masa da wannan mummuna da ya wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira kuma ba zai samu wani Allah a matsayin mataimaki majibincin lamari da zai taimake shi ba waliyan majibincin lamari wala nasira ko kuma mataimaki ba zai taba samun wani Allah da zai taimake shi akan wannan ba wa man ya'mal min as-salihati dukkanin wanda ya aiki na kwarai min zakarin daga cikin maza aw unsa ko mata fa ulaika yadkhuluna al-jannata to waɗannan su ne za su shiga gidan aljanna Allah ya kai mu wala yutlamuna naqira ba za a zalimce su daidai da ɗigon bayan ƙwallon dabino ba ba za a zalunce su ba wala yudlamuna ko wala yudlimuna ina fatan fahimta a wala yudlamuna naqiran ba za a zalunce su daidai da wannan dugon bayan ƙwallon dabino ba to wannan kamar yadda muka ji bayan an gama wancan bayani sai Allah maɗaukakin sarki ya bibi wannan aya sakamakon kuma waɗanda suka yi ɗa'a suka ba Allah maɗaukakin sarki sai Allah ya ambata a nan gurin mun faɗa a can irin waccan ƙarshen ayar wa man asdaqu minallahi qilan a baya kuma aka ce wa man asdaqu minallahi hadithan mun ce kowanne ya zo a ƙarshen wani bayani ne ita waccan wa man asdaqu minallahi hadithan ta zo ne a ƙarshen bayani da aka gama na wasu munafikai na wasu yanayin yaƙi tun daga inda Allah yake cewa aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada har inda yake cewa wa man asdaqu minallahi hadithan to tunda an faɗi hadi a wannan matla'in kissar da ake bayani a kansu sai aka rufe bayanin wa idha hujjitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha inna Allaha kana ala kulli shay'in hasiban Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi an gama kissan ne sai aka ce wa man asdaqu min Allah hadithan tunda su wadancan hadisi ya zo a bayanin su to nan ma tunda za a rufe kissa su kamata a kawo hadithin da ya dace a nan maimakon a ce qilan ina fatan fahimta haka shi ma a nan gurin idan kuka tuna muka ce ai Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida in yad'una min dunihi ko in yad'una min dunihi illa inathan wa in yad'una illa shaytanan naridan la'anahu Allah wa qala wane ne yace wannan shaytan ne ko shaytan yace la attakhidanna min ibadika nasiban mafruda lalle sai na riki wani kaso ƙayyadadde daga cikin bayanka haka shaidan ya faɗa zan batar da su zan sa musu dogon buri zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza ya gama shi kuma Allah ya ce kwa dukkanin wanda yayi wannan me ya faɗa daga ƙarshe ulaika ma'wahum jahannam wala yajiduna anha mahisan dukkanin wanda ya yadda da abin da shaidan ɗin ya faɗa to ƙarshen su wuta wanda kuma ya yadda da na Allah والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا القول الله غسكياني أن شيطان وتا أن مؤمني الجنة ومن أصدق من الله قيلا to wani alkawari ne yafi zamowa gaskiya na shedan ko na Allah shi yasa aka ce wa man asdaqu min Allah qilan ba a ce hadithan ba saboda qilan ta dace da fadin shedan da yayi da kuma abin da shi ma Allah ya faɗa kai mai sauraro sai ka bawa kanka amsa na shaidan ne ko na Allah Musa Musan babu na haɗe tsakanin na shaidan da na Allah wa man asdaqu min Allah qilan wane ne yafi Allah madaukakin sarki gaskiyar zance subhanahu wataala babu shi ubangiji yace laysa bi amalikikum wala amaliki ahli alkitab imamu masruq ibn al-ajda ɗaya daga cikin almajiran abdullahi dan mas'ud daga cikin almajiran makarantar tafsiri da take garin iraki da qatada ibn di'amata sadusi shi ma almajirin wannan makaranta da imamu dhahak almajirin makarantar makka an haɗo makiyun da iraqiyun kenan suka faɗi akan cewa abinda wannan ayat take nufi laisa arada laisa amanikikum ayyuhal kitab wala amanik ahlil kitab yani al-yahud wan nasara wa dhalika annahum iftakharu abinda ya faru shine da yahudu da nasara sun haɗu sun yi alfahari sun yi fariya an gane da kyau a tsakaninsu menene fariyar da suka yi abinda suka yi ahalul kitab suka ce nabiyyuna qabla nabiyyikum annabinmu ya zo gabanin annabinku su wane ne annabin ahlul kitab ba suna jin annabi musa shine na yahudu ba annabi isa an gane da kyau ma'ana suna ganin da annabi musa da annabi isa gaba suke da da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kitabuna qabla kitabikum kuma littafinmu ya zo gabanin littafinku an gane da kyau fa nahnu aula billahi minkum dan haka mu muka fi cancanta da Allah sama da ku wai a tunanin su tunda littafin su gaba yake da Qur'ani annabin su gaba yake da Annabi sallallahu alaihi wasallam to kenan a tunanin su Allah su ma gaba yake da Allah mu kenan wane mutum shi Allah Allah ɗaya ne Allah shi ke aiko manzanni kuma shi yake aiko ainihin wato littattafa shi yasa suka ce fa nahnu aula billahi minkum sai musulmai su ma suka ce nahnu aula billahi minkum wallahi mu ne muka fi cancanta da Allah a kanku wa nabiyyuna khatamun nabiyyin ko khatimun nabiyyin annabin mu shine cikamakin annabawa wa kitabuna littafin mu kuma yaqdi ala alkutubi allati kanat qablahu littafin mu yana hukunci akan dukkanin littattafan da suka gabace shi duk abin da bai dace da namu ba littafin shafaffe ne duk abin da ya dace da namu to ya karfafi namu ne amma namu shine muhaimin wa muhaiminan alai shine mai sanya ido shine mai jagoranci shine mai kula da abin da ya gabace shi ina fatan fahimta to tunda haka ta faru sai Allah ya saukar da wannan ayar laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlul kitab al'amarin ba wai ya danganta da burace-buracen ku bane ko muminai wala amaniyi ahlul kitab haka al'amarin ba wai ya danganta da burace-buracen su yahudu da nasara bane ya al'amarin yake man ya'mal su'an dukkan wanda ya aikata wani mummunan aiki mummunan laifi yujza bihi za a sakan ya masa an gane da kyau wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira kuma ba zai samu wani sa koma bayan Allah wanda zai zama majibincin lamarinsa kuma wanda zai taimake shi ba ba zai taɓa samu ba ina fatan fahimta a cikin alkur'ani a wasu guraren Allah ya gaya mana a yanayin buri na yahudu da nasara suna da burace-burace da dama musamman yahudawa kada ku manta su suna ganin wato a yahudu ko an ce burace-buracen nan wasu suna ganin ko da duk wani mai buri to shi ma zai shiga ƙarƙashin wannan ayar ba lalle sai yahudu da nasara ba tunda larabawa su ma ai suna da wannan dogon buri ɗin su suna ganin wa qalu nahnu aktharu amwalan wa auladan wa ma nahnu bi mu'azzabina wato su suna ganin muna da yawan ƴaƴa da dukiya to dan haka mu ba za a iya azabtar da mu ba a tunanin su ƴaƴa da dukiya za su musu shamaki wajen azaba shi kuma Allah ya ce illa man atallaha بقلب سليم يوم لا ينفع يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم ranar da dukiya ko ‘ya'ya ba za ta tsinana wa mutum komai ba sai wanda ya je wa Allah da zuciya tatacciya kubutacciya mai tauhidi mai sunna ba shirka ba bid'a ina fatan fahimta to haka larabawa su ma sun yi wannan fadan in hiya illa hayatuna duniya wa ma nahnu bi mab'uthin rayuwar duniya ce kawai mai sharholiyamu babu wani tashi da za a yi kamar yadda kuma wasu a yau suna faɗin kawai ka ci tsinkenka ka ci dukiyarka in kaga ka mutu lokacinka ne yayi wasu kai ka ce aikinsu bai yadda din za a tashi ba to Allah ya kiyashe mu to haka su ma yahudu suna da wannan burin suna da wannan burace-buracen su suna ganin da yahudu da nasara da'awa ce guda biyu suka yi yahudu sun yi irin da'awar nasara ma sun yi da'awar wa qalatil yahudu wan nasara وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى ba wai yahudu ne suka ce ba mai shiga aljanna sai ba yahude ko ba nasare ba dan a tunanin ayar haka wasu aka za su dauka wai ba yahude yace ba mai shiga aljanna sai ba yahude ko ba nasare a'a da awace guda biyu yahudawa sun yi nasara ma sun yi yahudawa sun ce ba mai shiga aljanna sai ba yahude nasara ma suka ce ba mai shiga aljanna sai menene sai ba nasare tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin wannan burace buracen su ne ko zo da dalili idan kun kasance da gaske kuke bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun wa qalat al yahudu laysat an nasara ala shay'in wa qalat an nasara laysat al yahudu ala shay'in wa hum yatluna al kitab to ya kuma haka ya faru a wani lokacin sai su haɗu su ce da yahudu da nasaran domin a yi ƙaza'i a kan musulmi su ce su ne ‘ya'yan Allah masoya Allah sha'abullahi muktar musamman yahuda kenan وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر الله إزوا كرشيت ma'ana suna ganin su 'ya'yan Allah ne masoyansa to ya kuma zai azabtar da ku da zunubanku alhabibu la yu'azzibu habibahu masoyi baya azabtar da masoyansa 'yan uwa dan haka da duk waɗannan rudu ne da ƙaryace ƙaryace da irin su wailanta masalan naru illa ayyaman ma'duda ko ma'dudatin duk ƙarya ne yahudu da nasara mutane ne kamar sauran mutane da aka yi su kuma da Allah yake cewa ya fifita su akan halittu ga baki ɗaya menene ayat take cewa wa anni faddaltukum alal alamin cewa na fifita ku akan mutane ay alami zamanihim mutanen zamanin su amma da dai ba a fifita su akan al'umar annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam an gane da kyan eh ka sani mumini daga cikin al'umar annabi Musa ya fi kafiri daga cikin al'ummar annabi Muhammadu al'amarin imani ne kawai wai kasantuwarka a cikin mutanen annabi Musa ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baka imani ba ba abin da zai tsinana maka imani shine ma'aunin in kai imani da muminin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da muminin can to a irin nan ne tafadulin yake zuwa fifikon da aka yi wa al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam kuntum khaira umma ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar sai dai ta wata zawiyar ta wani bangaren mutum ya samu albarkantuwa da irin wannan abin da aka yi wa albarka ta al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ta wajen sauƙaƙe musu wasu abubuwa da sa musu kaza da kaza to anan ne kowa zai iya shiga cikin wannan rahama ta al'ummar da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ina fata mun fahimta to ‘yan uwa dole mu kwana a nan idan mun zo gaba sai mu tashi akan aya ta gaba da izinin Allah abinda muka faɗi na daidai Allah ya haɗa mu cikin ladan na kuskure ko tuntuɓen harshe Allah ya gafarta mana wa bi hadal qadri kifa assalamu alaikum